أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همسه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da haduwa a wannan rana mai albarka wanda insha Allah za mu dora daga yanzu muka tsaya cikin karatunmu na Umdatul Ahkam yau muna lahadi bakwai ga watan march shekara ta 2021 miladiya yanzu ne da 23 ga watan rajab shekara ta 1442 bayan hijiran annabi alaihi salatu wassalam kuma wannan shine zaman mu na 41 a cikin jerin karatukan da muke a cikin wannan littafin za mu tashi daga kan hadisi na ɗari da arba'in da biyu a littafin da ke hannuna bismillahir rahmanir rahim an al-bara'i bin azib radiyallahu anhu ma qala خطبنا خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له قال أبو بردة بن نيار قال البراء بن عازم يا رسول الله إني نسقت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة قبل أن آتي الصلاة فقال شاتك شات لهم قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك wannan hadisin aka roshi ta hanyar sirna albara'u bin azib radiyallahu anhu albara'u sahabi ne ɗan sahabi albara'u bin azilin sunan baban shi azibu ɗan haris radiyallahu anhu ma dukkanin sahabai ne kuma wannan sahabin albara'u bin azil a lokacin da za a tafi yakin badar wato shekarun shi ba su wuce sha biyar ba don haka ya fito da shirin zai je wajen yakin amma maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a mai da shi gida da shi da abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma sa'o'in juna ne sai shi abdullahi dan umar mutumin makka ne amma shi wannan albara'u bin azib shi kuma mutumin madina ne kuma wannan sahabi mai daraja a ƙarshen rayuwarsa ya zauna a garin kufa kuma a tarihinsa ya zo a cikin attakarib ta zama sai ta 648 kuma ya ruwaito hadisai da yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace khadabana annabi sallallahu alaihi wasallam yawm al-adha yace a ranar idin layya maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana huduba ba'da salati bayan sallah fa qala a cikin hudubar sai yace man salla salatana wanda ya sallaci sallar mu wa nasaka nusukana kuma yayi yanka irin yankan mu faqad asaba nusuka to wannan hakika yayi ya dace da samun ladan yanka wa man nasaka qabla salati wanda kuwa har yayin yanka kafin sallah fala nusuka lahu to wannan babu yanka gare shi wato babu ladan yanka gare shi qala abu burdata bin niyar abu burdata dan niyar shi kuma wani sahabi ne mai girma abu burdata dan niyar ainihin sunan shi hani'u dan niyar wasu malaman ba suka ce sunan shi hani'u dan amru wasu kuma suka ce sunan shi alharisu dan amru wasu kuma suka ce sunan shi maliku bin zuhair amma dai abin da aka yi tufagi a kai shi ne wato shi ɗin daga ƙabilar bala yake kuma shi wannan wato abu niyar ko abubuwar bin niyar yana daga cikin waɗanda suka halarci wato bayatul aqaba yana cikin mutanen madina mutum saba'in waɗanda suka suka kwalla alƙawarin ba da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma kawu ne da shi marwayacin hadisi wato shi abubakar ta bin niyar kawun albara'u bin azumin din ne da sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inni nasabtu shati qabla salati aini har na riga na yanka akuya ta tun kafin sallah wa araftu anna al-yawma yawm aqlin wa shurb na san cewa wannan wuni ko kuma wannan rana rana ce ta ci da sha wa ahawamtu an takuna shati awwalu ma tuzbahu ma yuzbahu fi baiti kuma na so a ce akuya ta ko tinkiya ta ce farkon abinda aka yanka a gidana fa zabahtu shahida ga sai na yanka wannan akuyattawa wata gaddaitu qabla an atiya sara kuma na ci abinci kafin in taho zuwa ga wajen sallah zuwa masallacin idi kenan fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa shatuka shatu lahamin akuyarka da ka yanka akuya ce kawai ta nama wato za dai ka ci nama amma babu baka da ladan yin layya fa qala qala sai wannan sahabi ya ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah to inda indana ana kan hakika muna da wata yar kujajariyar akuya haka matashiyar akuya haka hiya ahabbu ilayya min shatini amma ta fi soyuwa gare ni fiye da awaki guda biyu saboda kyawunta a wata jizi an ni to shin idan na yanka ta za ta isar mun wato ita din wace yake faɗa din bata shekara ba a ƙa'ida kuma akuya sai shekararriya to wace yake faɗa din yar kujajariya ce wato bata kai shekara guda ba sai tana da kyan jiki don haka yake santa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce na'am kware kwa za ta isar maka walan ta jiziya an ahadin ba'daka amma ba za ta isar wa wani ba a bayanka iya kai aka yi izini ka yanka ta ta isar maka layyarka amma wani a bayanka in yanka kamar ya ita to ba ta isar maka ba wannan hadisin wato yana kunshe da abubuwa da yawa na na hukunce-hukunce amma nusuf ɗin nan dai abin da ake nufi da nusuf ɗin nan wato ibada ke hadisin a dunkule dai ma'anar hadisin shi ne maza ala sallallahu alaihi wasallam yi wa sahabbai sallar wato sallar yanka sallar laili ke bayan an idar da sallah kuma ya tashi ya musu huduba ya bayyana da hudubarsa a cikin hudubar sai ce to duk wanda ya sallah tare da mu kuma ya yanka irin yankan mu to hakika wannan ya dace da sunna wato ya dace da samun ladan ibada wato layyarsa ta isar masa amma wanda kuma ya yanka tun kafin a zo masallaci to hakika wannan ya yi yanka kafin sallah to wannan bata isar masa ba kuma wannan hadisin har ila yau abu na farko da zamu rika daga cikin shi shine hadisi yana ƙara nuna mana mashru'iyyar yin kutuba a sallolin idi guda biyu babu sabani a tsakanin malamai game da haka sai dai malamai sun yi sabani game da wannan gurin ne gunyin kutuba shin kafin sallah za a yi ko kuma bayan sallah sai abin da ya fi abin da ya fi dacewa da sunna shine yin ta bayan an idar da sallar kamar yadda muka faɗa a karatunmu na baya a zamanin banu umayya ne suka rika wato gabatar da hudubar kafin sallah kuma wannan hakika malamai da yawa sun kuskurantar da wannan wannan ra'ayi malamai sun yi saɓani game da ita kanta wanda lokaci ne lokacin yin layyar yaya abin yake wanda lokaci ne lokacin yin layyar shi imamu na tsalik ya ce wajibi ne duk wanda zai layya sai bayan an sauko daga sallah kuma sai bayan limami ko sarkin gari ya yanka tasa da mutum zai yanka ko da an idar da sallah da mutum zai yanka tasa kafin liman ya yanka tasa to lallai layyarsa ba ta za a mazhabar imamu na malik amma imam abu hanifa shi yana ganin cewa daga sanda alfijir ya hudu a ranar layya mutum zai iya yanka abin yankansa an fahimta shi ko imamu shafi'i ya ce kamar mutanen da suke ƙauye har ma wanda suke birnin kawai mutum ya kimtaci bayan fitowar rana gwargwadon yadda za a sallaci sallah raka'a biyu da kuma gwargwadon tsawon lokacin da za a liman ya iya yin hudu ba misali liman ai zai iya karanta hudu ba kamar aminci goma ko sallah kuma raka'a biyu za a iya yin ta kamar aminci biyar ko to kamar bayan hudowar rana da kamar minti sha biyar akwai imamu shafi'i za a iya mutum ya iya yanka yankansa shi kenan yawwa amin amin amma dai gaskiya wannan ra'ayin mazhabin namu na malikiya kamar ya fi daidai da sunna tunda nan ga wani ya yanka bayan alfajir din ya yanka amma kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ko ya yanka tasa dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya dai ci balangu yawa wato akuyarsa ta zama akuyar balangu kawai akuyar nama ce kawai amma ba ta layyaba ne wannan yankan da yi bai isar masa ba har sai da ya sake yanka wani yawa sai da ya sake yanka wata saboda haka bisa fatawar imam maliku mutanen da ke ƙauye dole sai sun waɗanda suke ƙauye ko rigagen fulani wanda nisan su yayi sun yi nisa sosai tsakanin su da gari ba za su iya jiwa sautin komai ba to dole sai sun kintaci lokacin da gwargwadon lokacin da zai yiwu a ce limami ya riga ya yanka tasa gwargwadon yadda an riga an yi sallah limam ya riga yanka ta misali kamar sha ɗaya na rana ko sha biyu kamar sha ɗaya ne na rana sannan dai in sha Allah ko a ina ne limam ya riga ya yi sallah har ya yanka ta sa to sai su yanka na eh a ai goma da rabin wani lokacin kasan akan sami ko limshi ko wani jinkiri haka eh amma kamar sha ɗaya ne kan hitiya kan ai ta yi yawwa kuma wancan ra'ayi na imamu wato imamu shafi'i ba shi kadai ne akan haka ba har imam dawud zahiri ne mazhabar zahiriya da ibn al-munzir da kuma wasu daga cikin maluma daga sun tafi akan irin wannan wannan ra'ayin na cewa in dai kawai mutum ya kintaci lokacin da yana kamar gwargwadon raka'a biyu da kuma gwargwadon lokacin da zai isa a yi hudu ba shi kenan kawai yanka eh amma dai gaskiya na malikun kamar ya fi kwanciyar hankali to me ya matsayin ita kanta yankan layya me ya matsayinta a musulunci matsayinta imam abu hanifa ya ce wajibi ne wajibi ne mutum ya yi layya amma imam maliku ya ce sunna ce mai karfi ga wanda yake da iko imam shafi'i da imam ahmad dan hanbali su kuma sun ce mustahabbi ne mustahabbi ne amma ba a so mutum ya bar shi mustahabbi ne kam amma ba a so kuma mutum ya bar shi ya ga ra'ayin malikun kamar ya dan fi akakaki kwarai da eh eh ya dan fi duka a kowanne da yake sunna ne suna da hujjojin su dukkan su malaman sunna ne yawwa sai dai ya fi dili da abin nan domin shi a ra'ayin imam abu hanifa wato duk abin da aka ce wajibi ne to an ka bar shi ba kayi laifi yawwa kayi laifi warai da gaske shi kuma abin da aka ce mustahabbi ne ko kana da damar yin sa an baka yi ba baka yi laifi ba amma aka ce abu sunna ne to an kai shi kana da lada haka nan barin shi kuma na ma laifi ne matuƙar kana da ikon yi
عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله وانا حديث أنكر وسهنير سيرنا جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي يا لبسكين واتو a ƙabilar bujaila ana kuma yi masa laƙabi da jindubul khairi ya daga cikin sabon ta musulunta wato a ƙarshe-ƙarshe haka ya daga cikin suka musulunta a ƙarshe-ƙarshe daga gari shi a karɓi wannan hadisin yake sallan nabi sallallahu alaihi wasallam yawon nahari manzo Allah tsira da musu Allah su fita gare shi yi mana sallah a ranar yanka wato ranar sallar layye kenan summa kaɗaba sannan sai ya kuɗu ba summa zaba sannan sai ya yanka wa ƙala sai ya ce man zaba ha ƙabla an yi salliya wanda ya yanka dabba kafin yi sallah kafin yi sallah fal yazba ukra makana to lalle mutum ya sake yanka wata a gurbinta ومن لم يذبح wani kuma bai riga ya yanka ba fara yazba bismillah to in zai yanka ya yanka da sunan Allah wannan hadisin wato yana karantar da mu irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera abin a jiri sai da aka yi sallah sannan ya yi huduba sai bayan ya idan da hudubar sannan sai ya yi yanka to kaga a jajjere kenan yawwa saboda haka kuma kuma ya bayyana cewa duk wanda ya yanka kafin yi sallah to yankan shi bai yiwu ba ya yankan shi bai isar ba sai dai sai ya yanka wata ba a maimakon ta to anan shi anan wato da yace falal ba bismillah wanda ko bai ga ya yanka ba to in zai yanka ya yanka da sunan Allah to menene hukuncin yin bismillah kafin yanka dabba da dabbar layya da wasu ma ba ta layya ba me hukuncin yin bismillah hukuncin yin bismillah a ba wajibi bane sunna ne e mu a mazhabar malikiya da wajibi da farilla duk abu ɗaya ne don haka abu da ya fi daidai shine a ce sunna ne da mutum zai zama zai zama da gangan mutum ya bar yin yin bismillah da gangan in ya yanka ba za a ci ba amma kuma in ba da gangan ba ne mutum ya manta bi bismillah ba amma dai ya yi niyya sai ya yanka to za a ci a mazhabar malikiya kwarai kuwa za a ci amma shi imam abu hanifa yana ganin cewa ko da gangan mutum yake yin bismillah za a iya ci to kaga wannan hadisin ya ƙara nuna mana wato yana ƙara ƙarfafa abin da mazhabar malikiya ta tsaye a kai din cewa sai bayan sallah sannan za a yi huduba bayan huduba sannan za a yi yanka kuma sai bayan liman ya yanka sannan sauran mutane su yanka yawwa gashi nan tunda gashi nan anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yayi yanka kafin sallar to zalle sai ya sake yi wani yankan yawwa to har ila yau menene hukuncin yankan yankan mace mace ce tana zo ta yanka layya kuma babu maza a kusa sai ta yanka da kanta sai bismillah ta yanka da kanta to shin za a ci ko ba za a ci ba za a ci saboda iya ka'idar yanka shine ya zamto mai yin yankan ya yi niyya kuma ya ambaci sunan Allah kirista ma da zai da zai zai ce da sunan Allah kawai kama ya dadara wa akuyar ka wuka kwarai kuwa ka ajiye akuyar ka kofar gida kana neman ka shiga gida ɗaukowa wani abu wani kirista kawai da kuke wasa da shi ya zo wucewa ya ce da sunan Allah ya dadara mata wuka za a ci ƙwarai ku za a ci yawa amma ya ce da sunan yesu nan kuma ba za a ci ba yawa na ban ji ba eh ko tana jiran al'ada ai an gawa ta malam ko akan naƙuda take in ta yanka za a ci ƙwarai ku za a ci na a wannan ba za a ci ba ba za a ci ba za a ci yankan kirista ba sai dai an tabbatar ya ambaci sunan Allah in an tabbatar ya ambaci sunan Allah wannan za a ci dalili saboda ga shi nan ubangiji ya gaya mana cikin qur'ani wa da'amukum hillul lakum yawa al-yawma uhillu lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladina utul kitaba ko yawa utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum kwarai da gaske to kaga ubangiji ce a wannan ranar wato daɗa ɗan abubuwa gaba ɗaya an halatta muku su kuma abincin waɗanda aka ba wa littafi kafin ku su da kirista da yahudawa hillun lakum halal ne gare ku kuma abincin ku halal ne gare su amma ba a sani akwai wata nukuda a nan shi yanka ana ita wani lokacin ana ita barin ne dalilin yankan ba ma wai cewa an yi bismillah ko ba ba me dalilin yankan yanzu misali a ce yanzu kamar wani aljani ya bayyana a jikin wata mata a ce fita ya ce wallahi ba zan fita ba sai an yi sai an min yanka da sai aka zo aka dadara wa kaza wuka ba bismillah ba wato ko suratul baqara gaba ɗaya ka karanta ba za a ci ba ba za a ci ba saboda an yanka wa aljani yau ya zama shirka ba za a ci to haka nan kirista shi ma wai don ranar kirsimetinsu don suna so musulmi ya ci shi kenan sai su nema wani musulmi ya yanka musu wannan shi ma duk da haka ba za a ci ba hujja anan shi ne me dalilin yin yankan sun yanka ne saboda su a gunsu ranar da aka haifi dan Allah ne subhanallahi amma yushrikum su a gunsu wai dan Allah aka haifa a ranar to kaga ko kai bismillah ko baka yi ba duk ɗaya ne ba za a ci ba yana daga cikin mazubiha ma'uhilla li ghairillahi wa ma'uhilla li ghairillahi bihi ko haka ubangiji ya lissafa cikin abubuwan da ba za a ci ba haka nan a cikin abubuwan da ba za a ci ba akwai almulkhanika wal mulquza wal mutarajjiya wal nadiha to a ciki akwai wata nukuda nan ma kamar mota ta bige akuya ko saniya ana maza wuka maza wuka to me hukuncin wannan in aka maza aka yanka me hukuncin sa na ba za a ci ba ba za a ci ba matuƙar dai da an batta wannan bugun da aka yi mata kaɗai ya isa ta mutu to ba za a ci ba ɓarai kuwa ba za a ci ba ya ce lallai ana cin mushi ɓarai kuwa ana ci to kuma ga kuma wani abu kuma da ake bari wanda shi kuma halal ne an zo an ɗora wuƙa akan akuya marar lafiya jinya take yi an ɗora wuƙa a wuyanta ko saniya an dadara mata wuƙa sai bata shura ba eh sai a ce ba za a ci ba ko da kuma kaga wannan halin ne za a ci ba wata magana shurawa ba ta da wani muhimmanci a cikin yanka ba ta da wani asali a cikin babin yanka gaba daya ko a iziya ko risala ba inda za ka ga an ce sai ta shura babu wani magana shurawa gaskiya wanda kawai mutane suke mutane ne suka kirkira ba wata magana shurawa idan ruwan da wani shurawa lokacin da kake dadara mata bukar ba bukatar ka kawai ta mutu ba to ta mutu ai shi kenan yawwa amma abin mamakin shine mutane sai su ƙi cin dabba wai bata shura ba amma kuma an jima an mota ta buge wata kuma ana maza wuka maza wuka mota ta yi kwaɗa kwaɗa da ita sai a sa wuka a yanka ta a hakan kuma a ci kaga an bar halal an kuma ci mushi eh wallahu a'lam عن جابر رضي الله عنه قال سمعت شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر حق بجهنم فقامت امرأة من سئة النساء تسعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله فقال لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشيرة قال فجعلنا يتصدقنا من وليهن يلقين في صوب بلال من أقراقهن وخواتمهن وانا حديث أكر أستهجر سيدنا جابر رضي الله عنه وانا من شاين tarihin sa jabir dai shahararrun guda biyu da jabir bin samura da kuma jabir bin abdullahi al-ansari duka mun shayin tarihin sa anas to an karbo hadisin daga gare shi yace shahidtu ma annabi sallallahu alaihi wasallam yawm al-eid na halarci ranar idi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda na gani fa bada'a bis salati qabla al-khutbati sai ya fara da yin sallah kafin khutba bila azan wala iqama amma sallar an yi ta ne ba tare da kiran sallah ba ba tare da iqama ba to me dalilin da ba a yi wa sallar idi iqama da kiran sallah dalili shine nafila ce ba farilla ba ce iya sallolin farilla ake wa iqama kuma iya su kadai ake wa kiran sallah nan ثم قام متوكئا على بلال sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai miki yana tsaye wato ya jingina da Bilal fa amara bi taqwallahi ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da jin tsoron Allah subhanahu wata'ala wato da kiyaye dokokin Allah wa hasa ala ta'atihi kuma ya kwadaitar bisa yin biyayya ga Allah wa wa'azan nasa wa zakkarahum ya wa'azantar da mutane kuma ya tunasar da su suma ma ba hata a can nisa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ratso mutane ya ci gaba da tafiya har sai da ya je inda mata suke domin mata suna tsayawa ne a bayan maza fa wa azahunna sai yawa matan wa'azi wa zakkarahunna kuma su ma ya tunasar da su wa qala sannan yace ya ma'asharan nisa'i ya ku taron mataye tasaddaqna ku yi sadaka fa inna kunna aktsaru haqa bi jahannama domin ku haƙiƙa ku mata ku ne mafiya yawan iraren wutar jahannama faƙama timur'atun min siɗatin nisa'i sai wata mata ta tashi daga matsakaitan mata ko kuma daga tsakiyar mata wato ma'anar siɗatin nisa'i din nan yana iya ɗaukar ma'anoni guda uku na farko zai iya ɗaukar cewa ta tashi ne daga tsakiyar taron matan na biyu kuma zai iya ɗaukar cewa ita matar wato tana da yanayin shekarunta yanayin shekarunta wato ba tsohuwa ba ce ba kuma yarinya ba ce sannan kuma zai iya ɗaukar cewa wato daga cikin mata masu adalci tiɓa ɗinnan yana iya ɗaukar kama kamar adalci to safa'a'ul khaddaini wacce kumatinta ya ɗanyi baki-baki haka wato launin kumatinta ya canza daga launin jikinta faƙalar ce ta ce lima ya rasu lallari don menene muka zama mu ne iraren wuta ya ma'aikin Allah ta ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dalilai daga cikin dalilan ga musu abu biyu li'anna kunna tusirna shakata domin ku kuna yawaita kaiwa ƙara ƙara eh kuna yawaita kaiwa ƙara mace da yawa mata ba su da godiyar Allah da kake da wadata zaka sayo kashin miyan nan zaka yi kaza zaka yi kaza zaka yi mata dinki kala kaza to amma da zarar lokacin da yanayi ya dan canza da in aiki kake to yanzu kuma kayar taya ba a samu kamar da to sai zama ba ta samun jin daɗi kamar da to duk inda ta je fa sai kayi zancan a cikin yan uwanta mata ai mu yanzu kam mu kam yanzu muna cikin wani yanayi mai gidan kaza kaza kaza ba dai za ka dai nuna wani abu na godiyar Allah ba ko ɗanya aka shiga wani yanayi su mata ba su da haƙuri sai sun fito sun bayyana sai sun gaya wa sauran yan uwansu mata to haka nan kuma wata ha'ila ya koyaushe a cikin karar mijinta da ta je cikin yan uwanta ko cikin kawayenta sai ta faɗa musamman ma an tana da kishiya kullum a ganin laifin mijinta ke kullum ai yayi kaza yayi kaza rannan ma kaza yayi mata ko kuma an ta yi laifi ba ta yi la'akari da cewa laifi ta yi ba dan me zai mata fada ai ba ya kishi ta fada kaza kaza kaza ba ba za ganin cewa kai mata fadan ma ai so kake ta gyaru kina ake wa fadan ai alamar ma ana kaunar ki kenan in so ake ki lalace ai da sai a barki ba tare da an miki fadan ba sannan yace wa takfurnan ashira sannan kuma kuna butulcewa mazajen al'ashir wato dangi kenan ko kuma miji wanda kuke zaune tare da shi kuna yawan mutunci ne domin hakika mata sun fi kowa iya mutunci kwarai da gaske lokacin da mutum yake da rai yana hidimta iyali da sauran tana ta washe baki tana ganin ba ya ita saboda mijinta yana mata hidima amma daga sanda ya mutu wata kafin ma ta yi rabin kwanakin takabarta ta fara matsuwa sai sauri ta gama takaba ta yi aure da ta yi aure ko to shi kenan shi kuma wancan an ajiye shi ya zama ma taimar addu'a ma sai ga ya zama abin nan ya zama wani jan aiki ba ma za a tuno shi ba to kaga wannan yana daga cikin butulcin nasu za ka na kamar yadda na faɗa ɗazu ɗin in kai wa mace abu ɗari to ran da na ɗari da ɗaya ya zo in ka nuna baka da dama ta yi haƙuri to wata a wannan ɗin sai ta ɓata maka ne sai ta san abin da ta gaya mata kaza kaza kaza sai ta ba dai za ta yi abin da ta gode wa Allah ai da an yi ai babu komai ai da an yi mana Allah Allah ya wadata ka kai kai mana ne yanzu ba komai ai ba komai za mu yi haƙuri to zai to zai wahala sai mun san abin da suka faɗa wannan yana daga cikin halayen wayannan halayen na farko yawan kaiwa ƙarar miji ko yawan kaiwa ƙarar yanayin gidan gidan miji halinsu ne mutuncewa miji ko mutuncewa dangi shi ma duk halinsu ne ƙara sai annabi sai mai ruwayar hadisi yace fa da Allah ya tasaddaqna min huliyihinna sai suka kasance suna yin sadaka da kayan adansu yurqina fi sawi bilal suna jefawa a cikin tufafin bilal min aqraqihin daga yan kunnayensu wa khawatimin da zobunansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci su da yin sadaka ne saboda mai saboda su guje wa shiga wuta a shi kenan sadaka tana kare mutum daga shiga wuta tunda ya ce musu ku yi sadaka domin na hakika na gari a cikin wuta ku ne mafiya yawan yan wuta to kaga sadaka tana kiyaye mutum daga shiga wuta kenan yawa to kaga anan har ila wannan hadisin yana ƙara da nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yake yin sallar idin sa sai ya yi idin a sai ya yi sallar sannan ya yi hudu ba sai ya yi hudu ba sannan kuma ya yanka ina jin wannan idin kamar ba na yanka ba ne don anan bai ambaci yanka ba ina jin ko idin fiɗin ne eh to kuma sannan yana nuna mana halascin fitowar mata zuwa sallar idi domin kaga anan ga mata nan sun zo sannan kuma hadisin ha ila yana ƙara karantar da mu wato cewa idan akwai aminci daga fitina wato ba a amanin faruwar fitinan mai wa'azi zai iya zuwa gaban mata ya musu wa'azi amma ba wai mutum ya je ya zauna tsawon wani lokaci a gaban mata akan kujera su suna kan kujera kai kana kan kujera kana kallon su suna kallon ka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba irin wannan ne ba na dan wani gajeren lokaci ne haka yawwa yawwa kuma a wani lokacin babu speaker dan da da speaker a ce ga da wani abin da zai kai musu sautin wa'azin mutum wa'azin da ya riga yawa maza to ba sai ya je har musu su ma ya yi musu ba amma kakan cewar babu wannan ne da shi ne sai ya je har gaban su ma ya musu wa'azin ala ayyi halin dai kaga wannan ba wai yana nuna mana halaccin cewa koyaushe mutum zai zama kawai zai zauna a gaban mata kai wa'azi ke musu ba in kai ka aminta ka ka yarda da zuciyarka manzana ma yarda da kai bai kamata ba kamar yadda mai hadari ko yake fada wala yarda da nan ima zai hul muflisuna alladhina ba'at a'maruhum fi ghairi ta'ati Allah ta'ala da haka mutum kada ya yarda da kansa to banzana ma kuma in ka yarda da kan naka to su su ka yarda da su ka yarda da zukatan su kuma da zuciyar mace ba kamar irin zuciyar namiji bane kuma wannan matar wata ta miƙe a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi wannan tambayar ana zaton wannan ce a asma'u bintu zaid bin sakan wata mata ce wacce ake mata kirari da khadibatun nisa wato mace ce mai hikima wacce takan asma'u bintu yazid bin sakan takan tara tambayoyi da zuke wa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya bata amsa ita kuma ta je ta gaya wa sauran mata eh to ala ayi halin kuma wa hadisin ya ƙara nuna mana muhimmancin yin sadaka kwarai da gaske kuma hadisin ila yau jan kunne ne ga mata cewa lalle su kokari su gyara halayensu butul cewa miji ba daidai bane ko da kuwa miji yana yin abin da ba daidai ba to ai ke Allah ya sanya aljannar ki a ƙarƙashin tafin kafarsa na haka da ke da shi ba sau'in juna ba ne ba sai ya kyautata miki sannan ke ki kyautata masa ba wannan ba sharaɗi ba ne ko da yana muna na miki ke ɗin ki kyautata masa in ya muna na miki shi da Allah yawa ke ko in kin kyautata masa ke kuma sakamakon ki yana wajen Allah kuma cewa mace kina tare da wato fajirin miji ko miji mai wani irin busasshen hali wannan ba hujja ba ce da cewa ke kuma za ki mai da kanki ke ma ki zama ki zama fajira ba daidai ba ne fajirancin miji baya hana matarsa samun duk abin da za ta samu na alheri a wajen Allah duk fajircin mijinki ai bai kai fir'auna ba shi fir'auna ba ma ordinary kafiri ba ne kafiri ne amma ba ordinary kafiri ba ne shi kafir kafir kafir ne ya fi kowane kafiri ma kafirci don shi a jerin kafirai in ba shi dan ban na jin ba wanda ya fi shi kafirci inda shi bauta masa ma ake yi amma duk da haka kuma matarsa ga ta a cikin gidan aljanna ka gani saboda me saboda bata biye mishi ba kuma daidai bakin gwargwado kafirci shi bata yi masa biyayya cikin kafircinsa ba amma kuma bata tauye wani abu na haƙƙin da Allah ya ɗora mata na biyayya ba yau na'am akan wakalla na'am a lallai kam lallai kam tabbas eh shedan kam tabbas mutum shi Allah bane kuma shedan in zai magana da ubangiji cewa ke rabbu rabbu ya ubangiji ya ubangiji shi ya yarda Allah ubangijin sa ne shi shedan eh sabon haka shi shi shi fir'auna shi kuma cewa ana rabbukum al'ala ni ni ne ubangijin kuma daukaki haka ya gaya wa mutanen sa to kaga kafircin shi ya fi na ya fi na shedan ne عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت أمرنا تعني تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الخيب أن يعتزلن مسلى المسلمين وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج الذكر من قدرها وحتى نخرج الخيبة فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وأخرته وانا حديث تبعا حديثا عن رجل سهني السيدة أم عطية أم عطية malamai sun yi saɓani game da ainihin sunanta wasu ce sunanta nubaisha amma abin da ya fi shahara a gun malaman tarihi shine sunanta nusaiba al'ansariya wannan baiwar allah wato a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bayan matan annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce wacce tafi shahara da hadda haddar alqur'ani allaram ya ce allaram ya ce kwarai da gaske ummu abiya kuma wato yana daga cikin karamominta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata izini ta limanci ta limanci matan da ke gidanta yana yawan sauran mata limanci wanda ke gidanta sannan kuma ta zo wata rana za ta za ta je jihadi ta kan fita kai wajen jihadi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam suna wa suna dafa abinci kuma suna wa masu rauni magani wata ranar ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam tana roƙon shahada ya roƙa mata Allah ya sa ta yi shahada annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa ya mata addu'a yace insha Allah shahada za ki to haka ne ko ta faru ba wata rana tana da wasu bayi wanda ta yi alƙawarin cewa ta yi masa alƙawarin duk sanda na rasu to na ƴanta ku eh saboda haka su kuwa su suka dubici kawai tana barci suka je suka shaƙe ta suka kashe ta a zamanin sai na umar eh da kaga ta yi shahadar dai ta yi shahadar dai eh sai na umar ya sa an kamo su eh aka aka yanke musu hukunci wurin da gaske musaibatul ansariya to saboda haka tace amara nan nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amarana ya umarce mu ta ani annabi sallallahu alaihi wasallam tana umar tana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu an na kurja fil idin da mu fito a cikin wato idduka guda biyu mu fito da al'awatika wato yan mata wato kalmar awatik din nan tana nufin wato budurwa haka kamar koyla wacce bata karasa budurwa ba sosai wato tana dab da isa balaga amma bata balaga ba wa zawatul kudur da kuma yan mata cikakku sune zawatul kudur din wato da saboda rashin wadatuwar ɗakuna ko rashin wadatuwar gidaje a cikin ɗaki akan suna yin ɗakunan nasu dai manya ne a cikin ɗakin akan ware wa budurwa wajen kwanciyar ta haka to iya wajen nata to akan sa mata wato labuli wanda zai zama dai wanda zai shigo ɗakin ba daga shigowa zai ganta ba to wannan ɗin shine shine kudur ɗin irin wannan labulayen da suka shiga ciki ɗin saboda kunya wa amara al-hujjaba kuma ya umarci mata masu haila an yi ata zunan musalli da su da su kauracewa wajen sallah an yi ata zuna musallin musulmi musallar musulmi wato su kauracewa wajen sallar musulmai su masu haila kan su shiga inda ake sallar wafi lafzin a cikin wani lafazin hadisin ta ce kunna umaru an na kurga yawan mal'idi mun kasance ana umartar mu da mu fita da mu fito a ranar idi hatta na kurjal zikra min khidri har muka fito da budurwa daga khidru nata na faɗi ma'anar khidru din ko wa hatta na kurjal huyyaba kuma hatta sai mun fito da nan mata masu haila fa yukabbirna bi takbirin mata masu haila su ba sa shiga wajen sallar amma sukan yi kabbara da kabbarar musulmiwa don an yi kabbara Allahu akbar kabbarorin idi su ma sukan yi suna daga gefe sukan yi wai da una bil a'ir sukan yi addu'a su ma yayin da sauran musulmi suke yin addu'a yarjuna barakata zalika al-yawm suna kwadayin samun albarkar wannan wunin wa durata da kuma tsarkin wannan wunin to kaga wannan kenan to shin menene za mu iya wato rikada da cikin wannan hadisin mashru'iyyar ko kuma halarcin fitar mata zuwa ga sallar idi amma akwai saɓani tsakanin ma'abota ilimi wato malamai shin wannan sunnar ta fitowar mata zuwa ga idi sunna ce wacce ya kamata a ci gaba da ta ci gaba da gudana har ya zuwa yanzu da kuma aiki a kanta ko kuma sunna ce wacce a wancan zamanin dai ana yin ta saboda zamani ne wanda akwai karancin fituna ba kamar yanzu ba ko kuma shin wannan sunan ba za a tabbaka ta ba har sai in an amintu daga samun fitine-fitine to wannan magana ta biyu ita ce tafi dacewa saboda me saboda a wannan zamanin namu zamani ne wanda akwai fitina kwarai da gaske mace tana gidanta ma ba ta fita ma a hakan suka tar tana waya da wani katon a waje ba tare da sanin ba tare da sanin mutum ba da kai sati biyu ba akwai wanda akwai wanda yake akwai wanda yake bayani cikin irin wannan cewa ya ya ya ya wata mata da ya aura yana zuwa sai ya ganta da kato ta shigo da shi ya ɗaki kafin ya yi magana sai ta zumbata ce ai danginsu ne ai kaza ɗinta ne ko ɗan gidan kawunta ne ko wani abu da haka wanda shi kuma bai san shi ba to kaga a wannan zamanin da irin wannan fitinin suke faruwa misali kaga matukar za a bar mata su rika fita ranar idi ranar da su mazaje sun ci ado kowane namiji ya ci ado ya fesa turare ya taho to kaga abubuwa na fitina za su iya faruwa da yawa saboda haka malamai da yawa su suke ganin cewa bai halatta a wannan zamanin a bar mata su rika fita zuwa idi ba abin da ya fi dai abun wasu malaman kamar maliku yana ganin cewa mata tsofaffi za a iya barin su fita zuwa idi amma banda wacce ba ta wuce aure ba ba ta wuce kamar namiji ya sha'awarta ba yawa kwarai da gaske kuma har ila yau hadisi yana karanta da mu cewa bambancin masallacin idi da masallacin masallaci haka haka a nan masallacin idi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su kamar yadda faɗa nan matan har masu hailin sukan shigo masallacin idin sai dai ba za su je inda ake sallar ba suna da gefensa yawa amma in masallaci ne na kamsu salawat da masallatan juma'a mace mai haila ba za ta shigo ta zauna ba sai dai in kamar haraba ne hanya ta biyo da ita za ta iya ratsawa ta wuce amma cikin masallaci kam mace mai haila ba za ta zauna ba yawa yawa yawa ina ganin insha Allah a nan za mu dakata sai a karatu na gaba insha Allah karatu na gaba za mu shiga sabon babi babul kusur yawa to sai kuma kaɗan daga cikin dai hukunce-hukuncen ranar idi ɗin da za a kula da shi rana ce ta zumunci sadar da zumunci da kuma aikata ayyukan alkhairi musamman ma sadaka ana so mutum ya yawaita sadaka a ranakun idi saboda rana ce da ake nannan kalada fiye da sauran ranaku kuma lalle ne rana ce da Allah yake amsar addu'a ana so a yawaita addu'a a ranakun idi yawa wallahu a'lam kuma daga cikin sunonin ranar idi ha ila yau kamar a malikiya akan so mutum hanyar da kama kaje masallacin idi to a dawa kuma sai ka bauta hanyar ta daban saboda wannan din wai saboda kamar a razana kafirai da munafukai su ga yawan al'ummar musulmi su ga waɗanda suka bi suka wuce ba su ne kuma suka dawo ta nan ba kaga za su ga cewa lallai musulmai suna da yawa sosai to shine wannan din shi ma sunna ne wasu malaman kuma suka ce dalilin umarnin wato sabawar hanya din shi ne saboda muskiran da ka ba su sadaka da ka taho a wannan hanyar to in ka canza hanya to su ma muskiran wancan hanyar ka su ma sai ka babba su ka ka samu ƙarin lada ke kuma sannan da sallar idi da sallar juma'a duka an fi so mutum ya taho a kafarsa ba a kan abin hawa ba inda hali mutum ya taho a kafa in yana da lafiyar takawa din kuma in gum bai masa nisa ba yawa wallahu a'lam na'am ya mai towa a kafa ya fi shi lada ya fi mai babur da mai mota lada na na na eh ba komai za a ci yana tambaya ne akan aka yi yanka sai jini bai zuwa ba a yana shi jinin ba shi ake ci ba shi ma'anar ma yankar shi yasa ma wata dabbar da aka yanka naman ta yafi daɗi tsoron an yanka ɗin wannan jinin da ke zuba duk wata cuta da ke ainihin jikin dabbar to za ta fice tare da wannan jinin da ya zuba yawwa amma kamar su arna masu cin mushi da masu murɗewa dabba kai su murɗewa kaza kai kai su fige ta kawai su ci to duk cutar ta tana cikin jikinta yawwa to shi yasa za ga ba su kai musulmai lafiya ba har ila kuma za ga irin mayata da suke akan nama irin musulmai ne za ga suna mayata sosai kamar inda ake zaune da su da musulmai za ga in lokacin nama a lokacin layya in yayi za ga wato sun fi musulmai kwaɗayin nama saboda namun ya fi nasu daɗi saboda wannan yankan da ake yi eh wallahu a'lam to za su zama ta ƙarshe a baka zo bane daidai lokacin surawa ba su da wani muhimmanci game da sha'anin yankan ba da wani muhimmanci wadda yanzu dai kawai dai Allah ya kai da babban sallah an kai yanka ba ta sura ba ka kawo mu ba shi da wani relevant ba shi da wani relevant ko kada na a to ai ai wanda haka da to ba su fahimce ni ba a lokacin ai cewa na yi ko ta shura ko bata shura ba za a ci ai haka da ce ko oh ok a wannan wancan ai magana ce to gaskiya sun ɗori ne akan zahirci domin abin da ya tabbata a gun a gun malamai shine shurawa ba ta da wani muhimmanci ko ta shura ko bata shura ba za a ci yawa amin wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين